والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أنا يوم ثلاثة عشرين دهوء ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara girgizar haihuwar isa zamare alaihi salam tana goma sha biyu ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya sake kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari yau za mu tashi akan karatu ne na biyu ko darasi na biyu kuma akan hadisi na biyu kamar da ƴan uwan muka manta ba wancan fatin hadisi ɗaya muka karanta a cikin littafin bayan dai yar gajeruwar mukaddima da ta muka yi wacce ta shafi tarihin fi Imam Bukhari din da kuma abin da ƴan uwa suka faɗa ko malamai suka faɗa dangane da dalilin sanya masura littafin Al-Adabul Mufrad da kuma dai dan bayanin alkhairan da suke cikin littafi din da kuma shi mawallafi din mun yi bayani akan babi na farko wa kana al-insana biwalidayhi husna wanda Abdullahi dan Mas'ud yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyukan da suka fa alkhairi ya ga mashi akwai sallah a kan lokacinta sai kuma biyo bayanta da biyayya ga mahaifa sai kuma jihadi don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki har yanzu dai a cikin babin kenan za mu ci gaba shine wa kana insana bi walidayhi husna hadisi na biyu kuma shine wanda malam yake bismillahir rahmanir rahim حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال شو أنا حديث النبي دج عبد الله بن عمر أكرويكوش بكم دنجا تشجع من ذن الله صلى الله عليه وسلم تعالى شو حديث أقول في تحيوي بدابي أقول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيح wanda aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ingantacce wannan mawqufi din sahabin Abdullah dan Umar shi kuma hadisi ne hasan a wanda malaman da suka tantance hadisai din kuma shi Abdullah dan Umar dan gidan Umar ne Ibn al-Khattab khalifa musulunci na biyu ya musulunta kuma tun kafin mahaifin shi ya musulunta Umar dan Khattab yana da labarin musulunta shi kuma a dalilin shi ne ma musulmai suka fara samun karfi da kwarjini a garin maka shi Umar al-Khattabi din to tun kafin ya musulunta shi dan sa Abdullahi ya musulunta haka wasu malaman suke faɗa amma dai kamar Imam Zahabi ya ce abin da ya fitar dacewa shine yayi hijira ne kafin mahaifinsa ya hijira wannan ya sa wasu suka ɗauka ya musulunta kafin mahaifinsa ya musulunta amma hijira ce ya fara yi kafin mahaifin shi abin da suka tabbatar shi ne tare suka musulunta da mahaifin nashi yana ɗan mitisin yaro yana bin shi da lokacin da ya musulunta da lokacin da ya je wajen jamil yake cewa a kai wajen mutum mai kororoto a rana buɗe mana kofar nan a kai wajen mutum mai kororoto dan ya bawa mutanen ƙorafi cewa labarin musulunta shi yace to ina bin Umar dan Khattabi lokacin da yaje yaya ta cewa Umar saba'a yake cewa ƙarya kake akalantu to Umar dan Khattabi dai Allah Umar ya musulunta tun yana dan karamin yaro ya kuma yi hijira sannan kuma abinda malamai suka ittifaki ya goguwan da aka yi na musulunci tabbas malamai sun ittifaki ba a yakin badar da shi ba saboda yana dan karamin yaro ya shekai ko an haife ni ne shekara ɗaya tak kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da aka je yakin Badar bai wuce shekara goma sha biyu ba lokacin da za a je yakin Uhudu malamai suka yi saɓani an yi Uhudu da shi ko ba a yi ba amma ingantacciyar magana da kansa yake cewa an bujuro da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wasu sauran ƙananan yara kenan manzon Allah yana duba su yana duba su yace sai ya ware mu yana kallon mun yi kankanta da mu je yaki da haka bayaki na Khandak yana kan shekara ta goma sha hudu zuwa shekara ta goma sha biyar bai cika sha biyar ba manzo Allah ya ba su dama su fita yaki na Khandak sai malamai suka kalla kenan idan yaro ya kai shekara goma sha hudu kan ta goma sha biyar wannan alama ce cikin alamomin balaga a cikin addinin musulunci da shi aka yakin Khandak mutum ne mai yawan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya gani manzon Allah ya aikata sai ya aikata akwai lokacin da suka taho aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da wata bihiya ta tsale kan hanya sai da ya durkusa manzon Allah ya mutu shi ma Abdullah dan Umar sai durkusa ya wuce to tun daga wani du shekara in ta zai ji aikin hajji sai ya durkusa a gurin har bihiyar ta mutu aka kare ta in ya zo daidai gurin sai ya durkusa aka ce ta ai manzon Allah ya durkusa ne saboda bihiyar ta tsare kan titi yanzu ba bihiyar menene amfanin durkusawa ce na ga ya durkusa sai na durkusa haka Allah madaukakin sarki masa wani albarka din wata bihiya da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zama a gindinta yana hutawa sai ya zama yana daukar ruwa ya wa bihiyar bau ruwa dan tarka bushe in ya zauna a gindinta yayi sunna irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar ibada in ya tsaya a masallaci yana sallan nafila mutane suka ce idan dare ne ba ka bambance shi wanne ne Abdullahi dan Umar wanne ne hukumiyar masallaci saboda take da tsayawa jim ba irin wannan layin ba motsi ba karkata sai wake kit a gaban ubangiji sai ka dauka kamar shi ma jerin husumiyoyi ne na masallaci akwai yawan sallah akwai yin azumi mutum ne kuma mai kyauta mutum ne mai yawan alkhairi sun ce kafin ya rasu sai da ya yanta bayi bayi da ya tsaya da kudin sa sai da ya yanta sun kai guda dubu daga cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya hore mashi kuma idan ya sai bawa ya ga alamar yana da bautar Allah madaukakin sarki yana da riko da addini sai yan tashi da haka bai sai suka gano shi idan ka gaji da zama a kankin bauta sai ka saka Allah dan Umar sai ka shigo masallaci sai ayi sallah asuba da kai ayi azhar da kai kai meje kai na fulfuli kana dan kukan ka kana jin tsoron Allah ka kuma dan ka tsami ya gane wannan sai ta wani a yan tashi hawa da bi mai mai zara sai ta yan tashi har abin yayi wa ka zaka Allah dan Umar waɗannan ba bayan naka dabara suke maka wallahi ba wai duka bane suke idan tsoron Allah saboda suna da bukatar yanci da yasa suke maka sai ce wallahi man khada'ana billahi in khada'ana lakum duk wanda ya yaudare mu da Allah madaukakin sarki za mu yaudare in dai ka fito mana da siffar Allah kana tsammani za mu yaudare da sunan Allah mun yadda za mu yaudare in dai bawa zai rike addinin Allah dan ya yaudare mu kuma za mu yadda mu yaudare da haka in waye ibada za mu yanka shi wata rana ya fito irin shan iska din nan bayan garin Madina sai ta da wani makiyayi ya fito kiwo sai ta masa bawan Allah a cikin tumakin naka dan sai da mana guda ɗaya mun mu yanka mu ci naman tare da kai sai to laba da bugina bane kiwo na fito sai ce cikin wannan taron dabbobin dan ka sai da guda ɗaya an yanka ya za a yi ma mai gidanka ya gane sai ce idan na yanka mun ci mai gidana bai gane ba fa aina Allah shi kuma Allah madaukakin sarki yana ina wannan kalmar sai aka ce Allah dan Umar sai ta maimaita ta fa aina Allah fa aina Allah in an yanka ina Allah yake ina Allah yake ko lokacin da ya ga masa sai nuna mishi Allah madaukakin sarki yana sama sai kalmar ta burge ni fa aina Allah sai daga hannun shi sama fa aina Allah sai daga hannun shi sama Allah dan Umar da suka dawo garin Madina sai ya tura ya ce a tambayi ubangidan wannan bawan nashi aka ne wata ubangidansa suka yi ciniki ya sai wannan bawan ya sai wani dabbobi cikin wannan dukiyar ta wannan mutuma da aka lada umar ya yanta shi ya ba su wani dabbobin da ya yi jari da su saboda mutum ne mai rikon addini a ƙara masa ƙarfi cikin addini wannan dai a takaice shi ne abdullahi dan umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi to Allah dan umar sai yake cewa ridan rabbi amincewar Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da al'amuranka fi radal wali tana cikin amincewar mahaifinka duk wanda yake so Allah ya amince da shi Allah ya dada al'amuran shi to ya nema mahaifin shi ya amince da shi in dai kun zauna da mahaifinka lafiya to za ku zauna da Allah madaukakin sarki lafiya in mahaifinka na farin ciki da kai to Allah madaukakin sarki na farin ciki da kai in mahaifinka ya ji dadin ka to Allah madaukakin sarki yana jin dadin ka a matsayin bawanka ridan rabbi fi ridan wali wa taqur rabbi haka nan fushin ubangiji ubangiji ya fushi da kai ya kika ya kyamace ka fi saqatul walid yana cikin fushin mahaifi idan mahaifinka ranka ya baci ya fushi da kai eh Allah wadai to Allah madaukakin sarki zai yi fushi da kai Allah zai kyamace ka zai Allah wadarai da kai wannan shine hadisi na biyu a cikin wasailal insana bi walidayhi husna da haka amincin Allah madaukakin sarki yana cikin amincin mahaifa fushin Allah madaukakin sarki na cikin mahaifa fushin mahaifa da haka kenan duk mai so ya zauna duniya lafiya kamar an ba shi sakar an tsara da Allah dan Umar in dai kana so ka yarda tsakaninku da Allah madaukakin sarki ya zama to lafiya kalau to tsakaninka da mahaifanka ya zama to lafiya kana in kana so ka karo faɗan da ya fi ƙarfinka to ku ɓata da mahaifanka ka tsokali fihinsu su yi fihi da kai to Allah maɗaukacin sarki zai fihi da kai Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu sai babi na gaba yace babu birrul ummi babu biyayya ga mahaifiya wannan suke ce min ibafatul masdar ila maf'ulihi ai babu birrul ibni al um ko babu birrul waladi al umma babu da yake magana akan da yayi biyayya ga mahaifiyar shi wannan a dunkule uwa da ɗa suna da buƙatar a yi musu biyayya wannan kuma yana karanta mana ita haƙƙin mahaifiya a karan kanta ga matsayinta cikin addinin musulunci na babu birrul ummi biyayya ga mahaifiya wancan na baya wa wasu insana biwa da jiki duka guda biyu nan kuma ya ware mahaifiya a karan kanta حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أبو عاصم yake cewa حدثنا بهز بن حكيم wannan isnadin zamu ga yana ta maimaituwa a cikin hadisi hadisin bahaz dan hakim malamai da suka yi ta hakiki iyaka kankantar isnadi ko darajar da zaka ba hadisin in dai a wanda aka ambata kafin bahaz din malamai sun yadda mutumin arziki ne mutumin kirki ne to hadisin ya zama to hadisi ne hasan kamar yahya ibnu ma'in su ibn al-madini duk sun yarda cewa wannan bahas ibn hakim an hadisi an jaddihi isnadi ne mai kyau ana hujja da shi idan ya zo cikin hadisi yasa Allah zaka tada aikin albani hatta wannan hadisi na sako cikin ingantaccen hadisi na al-adabul mufrad to an karbo shi daga babansa daga jaddi shi ne muawiya ibn haida ne kakan shi bahas din wannan sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ya rasulullah ya manzon Allah man abaru wa zan yi wa biyayya wa ya fi cancanta in kyautatawa kala umma sai ce mahaifiyarka in dai biyayya ta taso da kyautatawa ya kamata in wa a duniyar nan sai ce umma mahaifiyarka qultu sai na ce man abaru kifi na biyu wa zan ma biyayya kala umma sai ce mahaifiyarka qultu man abaru kifi na uku wa zan ma biyayya kala umma sai sai mahaifiya sau daya sau biyu sau uku mahaifiya ya dace amma biyayya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu man abaru wa zan wa biyayya kifi na hudu sai sai abaka mahaifinka kala sai qultu man abaru kala abaka thumma al-aqraba sannan mafi kusanci fal aqraba sai kuma wanda yake biyo shi a wajen kusanci mahaifiyarka ita ce ta cancanci biyayyarka da da'arka mahaifiyarka ita ce ta cancanci biyayya da da'a mahaifiyarka ita ce ta cancanci biyayya da da'a sannan kuma mahaifinka sannan mai kusanci don ka ɗauke mahaifinka wa mai kusanci na kusa da kai ba a wuce ƙannan mahaifinka da yayin mahaifinka za ka zo da 'yan uwanka yayinka sannan ƙannanka sannan dai duk wanda yake da girman kusanci mafi kusanci sannan biyayyarka mafi kusanci sannan biyayyarka wannan kuma ana tantancewa ne wa yafi girman haƙƙi saboda idan an samu tazahumul huquq haƙƙi ne shuɗe a guri ɗaya ya kamata ka saurara mahaifinka yana jin yunwa mahaifiyarka tana jin yunwa kuma ga abinci mutum ɗaya zai bukata ko mutum ɗaya zai isa wa ya kamata ka ba wannan abincin mahaifiyarka ta sake sa kuɗewa ya kamata ka bawa mahaifiyarka ta sake sa kuɗa ya kamata ka bawa mahaifiyarka in dai tausayi ne da biyayya da kyautatawa to mahaifiya ake fara kallo sannan mahaifinka idan mahaifinka yana raye kannansa suna da bukata yayinsa suna da bukata sai an fara sauraron mahaifi mahaifinka ya ce kawo mun naira dubu ita kaɗai gare ka yayin da yake kawo mun naira dubu ita kadai gare ka wa za ka saurara mahaifinka sarkin garin ku yace kawo naira dubu baban ka yace kawo naira dubu wa za ka saurara mahaifinka ko to ita ce ka'idar da ake bi idan aka samu haƙƙi suka cakuɗa a guri ɗaya to haƙƙin mahaifiya ake saukewa sannan haƙƙin mahaifi malamai suka ce amma fa duk da wannan akwai guraren da kuma ake ajiye aikin haƙƙin mahaifiya a ɗauki haƙƙin mahaifi gurin da yake da buƙatar girmamawa gurin da yake da buƙatar mutunci to anan mahaifi ake saurara ba mahaifiya ba yanzu gurin kwarjini ake so a nuna mutunci ake so a tsare ke babar ka tace ayi kaza mahaifinka ya ce ayi kaza a na mahaifinka ake saurara dan kwarjini da nasaba da mutunci dan ana nasabta shi ne zuwa ga mahaifin shi ba ana nasabta shi bane zuwa ga zuwa ga mahaifin shi da ka saka ta abin da ya shafi nasaba abin da ya shafi mutunci abin da ya samu karramawa anan gurin duk akwai wani hadisin man abarru ana bibita mahaifi ne sama da mahaifi a wajen wannan bangare din wallahu ta'ala ala amma dai hadisin ya gwada mana tunda aka ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka wani yana nufin ka gane cewa lalle mahaifiyarka tana da girman matsayi a wajen Allah madaukakin sarki tana da girman martaba da haka kenan hadisin ya kamata ya kuna ya dace da tarjamar da Imam Bukhari yayi babu birrul ummi babu biyayya ga mahaifiya Allah ya samu dace hadisi na hudu yace haddathana Sa'id ibn Abi Maryam قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبا بن يسار عن ابن عباس an taɓa hadisin da Allah dan Abbas shi kuma za mu tura tarjama ku sai wani lokaci insha Allah ta'ala duk zama bai kuma ɗauki tarjama sahabi guda ɗaya ko guda biyu in ta yassara ba insha Allah muka haɗa hadisin sa a gaba za mu tattauna akan su insha Allah ta'ala Ibn Abbas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wanda ake masa laqabi da turjumanul qur'an kuma yana cikin masu fatawa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tarihin sa nake badawa ba ina so dai mu gane me matsayin masa tambaya din annahu atahu rajulun wani mutum sai zo wajen Abdullah dan Abbas fa qala sai yace inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمي قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة أطاع ابن يسار يتنكم بعبد الله بن عباس أقوى أطاع ابن أسار يكتشف wani mutum ya ba tambaya Abdullahi dan Abbas yace inni khatabtu ra'atan yace na nemi auren wata mata ya fito sahun zawara kenan ko sahun samari sun yi takara wannan yana so wannan yana so kuma kan samari ba su dauka cewa an bude kofar hira ai tai ai takara ku Allah ba mai rabo sa ku ba kofar aka bude ba ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yaqut ahadun ala khitbati akhihi wala yas'amu ko yasumu ala qawli akhihi abinda malamai suka ce ana kallon karkata ne budurwa ta yi kandi baban ta ce ba za a mata aure ba sai ta yi kandi ko sai ta gama NCE ta gama NCE wanda zai zo ce ina son karka yace je ka ku tattauna ina son karka je ka ku tattauna ina son karka je ku tattauna ba laifi a ba mutum biyar shida bakwai dama lokaci ɗaya babu laifi wannan shida bakwai da suka je suka tattauna da ita kwana ɗaya kwana biyu sai ka tambaye ta aka yi take kai wallahi wannan Ahmad din fa ina ganin umma ina da kamar ina da zamu daidaita wannan alama ce ya fara karkata ko ta fara karkata wajen Ahmad kenan ko to daga wannan ranar ba za a ba wani dama ya sake hira da ita ba kuma uban ba zai ba izini wani ta ba kuma wani bai dace kare ta akan titi ba saboda akwai alamun karkata gare shi haka a wajen ciniki babu laifi idan aka buɗa wannan ce na ta dubu uku wannan ce na ta dubu bakwai wannan ce na ta dubu takwas kamar tsarin da ake a wajen auction ko babu laifi wane da yake dubu tara ne mai ce ya ce dubu tara na sai da kwa to a wannan halin bai kamata kowa ya ji ƙara ta yi ba sai a yi shiru a ga yadda za ka sa za a kai ga mashi ko kuma za a buƙaci kari idan mai shi ya gama shawara ya ce ba zan sai da ba to mai kari sai ya ƙara amma idan akwai alamar karkatuwa za a sai da to haramun ne wani ƙarin kai kai a kan haka ka irin halin da aka bada dama a yi hira a irin wannan halin ne wannan matsalar ta faru kamar da an gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata bayan Allah ta ce na gama idda amma zaura guda uku sun fito lokaci daya kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ga wani ga wani ga wani sai ka sani kin dan kin wajen manzon Allah ba ni shawara wa ya kamata na aura a cikin su manzon Allah ya ce dai ɗayan sa'aluk ne tungulin ne yace an yi aure shi wallahi matsala za a samu dai da kuɗi dan gwaji wannan da ake ci da daddare dan shayi da buredin nan dan wainar kwanan da safa duk matsala za a samu yace sa'aluk ne bai da kuɗi da aka ke dindina ko da dai kin ga akwai hadisi akwai dai matsala ko a shawar kafa kenan yace nabiyin kuma yace wallahi la yabau asahu an afiki in ya daura sanda baya ajiye ta malamai suka yi fasara akwai yawo yau yana Abuja gobe yana Port Harcourt jibi yana Enugu ya zo mi kwana bi cewa lai a ba nake so mu wuce muna da mitin da gwamna ai wannan fasara ruwa kan mu'allaka kenan tana da miji amma ba ta da miji kullun yana wajen yawo sai yake ce masa wallahi baya aje san da shi wasu kuma suka ce a akwai dukan mata a gurin shi in ji kamar sai in ya fara na rufe ki da Allah yake shi ma dai akwai matsala kenan ko sai ta amma ni abin da nake baki shawara a wurin Usama ita duka zuwa da ta kai aka baje su ta kani kale ko a cikin hijira manzo Allah ya baje su wannan dai gaskiya akwai matsala kika aure kan gulin ne ba ta da wannan kuma kika aure akwai yawo kina gari kuma sai miji yana cin duniya yana fatiya ba shi akwai matsala ya ce amma ka aure Usama ta dan zai kaga wannan samari ne suka fito ko zawara ne suka fito lokaci da amma Allah da cewa me yasa aka samu wannan zawara din to akwai halin da ake samu zawara su taru ko samari su taru amma daidai da maslaha daidai da abin da ya dace ba bude kofar gida ba kai tsaye yace to da ya nemi wannan auren matar sai ce fa abat an tanki hani sai take aure na bata amince da shi ba wa khatabaha ghairi wani na kuma da yazo ya tsoma baki sai yana fanta khatabaha ghairi fa ahabbat an tanki haku sai ta so ta aure shi ta baje ne tambaya ta da za ta aure na biyu ta ghirtu alaiha sai kishi ya kama ni akanta kishi kuma shi ne ka ji kana da damuwa akan wanda kake so Dawa ka yi ya kama ta ya za a yi ina son wanci a matsayin mata ta ki aure na wani ne fi tare muka yi sakandare na ma fi ki kokari in ka je ma na fi shi albashi ko ba shi abin da ake kallo ba da waye baban sa dan gidan wani ne ni da fito daga gida kaza sai kala duk ba ta inda wannan yake sai ka jirku alaiha sai ne shi shi akan ta fa qataltuha matsalar da aka samu ko da ya samu wani madagari ne bige ta sai ta mutu daga neman aure kenan ya nema ta ki wannan ya nema ta so kuma ya lallaba kawai ya kashe ta kowa ya rasa kenan ko matsalar da mata suka fitar ita yanzu kenan ko in ka ƙara sai ai biyu babu da aka ji wanda zai aure sai ne mai addini ko alayka bi zati dini tari da fiye da in ka aure mai addini duk inda hali ya jira ya zuwa za ta yadda da kadar Allah madaukakin sarki za ta yadda doka ce ta Allah madaukakin sarki amma idan ka je gidan rawa ka je ka samu gogaggiya ka samu ɗan birni ko ka samu wanda suka san rayuwa to ba maki idan matsala ta matso ta matso da kai ma talan tayanka Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka dai wanda yace dai fihi sai ya kashe sai sai fa halli min tauba ko ina da tuba mana idan na tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta mu fa halli min tauba qala abdalla baje yake yake dai sai ce ummuka hayyatun babarka tana raye mahaifiyarka tana raye qala la sai ce a'a ta rasu qala sai ce mashi tub ila Allah azza wa jalla ka je ka tuba ga Allah madaukakin sarki ka je ka kalmar tuba kai istighfari kai ta neman Allah madaukakin sarki ya yafe maka tub ila Allah wa taqarrab ilayhi ka nemi kusanci zuwa gare ni mastafa'a gwargwadon yadda za ka iya kusanci suka ce shine duk wani aiki na ibada duk wani aiki na alkhairi wanda baya buƙatar niyyar da ake neman takarrubi kawai kana da naira dubu goma a jihun ka wani yana buƙata wallahi matsala na sahi ba abinci a gida na ba kaza sai ka zaro ka bashi wannan min babu kurba baya buƙatar niyya ba buƙatar sai ka masa fili na musamman duk wani aiki na alkhairi ana neman kusanci ga Allah madaukakin sarki da shi bambancinsa da ibada ita wannan Allah ya faɗa yana santa kuma ya mata lokaci ko ya mata iyaka kuma tana da buƙatar niyya wannan ita ce ibada amma duk wani aiki da alkhairi da ba lokaci ba iyaka ba a sai ga yadda za a yi shi ba ga yadda ya kamata ga lokaci wannan duk suna faɗa cikin kurba ba wanda ya ware maka lokaci kaza za ka yi sadaka lokaci kaza za ka yi kyauta lokaci kaza za ka gina masallaci lokaci kaza za ka raba alqur'ani ba wanda ya maka wannan duk irin wannan abubuwa in kai su min babul kurba ne to ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kai ke neman kusanci zuwa gare ni mastaɓaka gwargwadon yadda za ka iya wannan kamar yin alama ta tuba shi kenan ko in ka tuba zuwa ga Allah ka dace kai ta irin wannan ayyuka din wata kin Allah madaukakin sarki zai ya kuma wannan kaga sai da aikin ya faru aka tambaya Allah dan uban dan Abbas sai yana da tuba ko amma idan ba mu manta ba Allah dan Abbas an taba tambaye shi shin idan mutum ya yi kisan kai ya tuba Allah zai gafarta masa ya ce a'a وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ko daidai ka tsayin wani ayatu malamin hadisi sun yi takka malamin tafsir sun yi takka wa aka daga Allah dan Abbas wani mutum ya bugun ya ja da'ur sai tsaya gaban Allah dan Abbas ya ce mashi idan mutum ya yi kisan sai Allah ya karɓi tubar shi sai aka ya kalle ni sai ce mashi a'a kai mutum ya yi huci ya koma gefe ya zauna sai ga kuma wannan mutum ya zo tambaye shi na yi kisan kai Allah zai bani tuba sai shi zai karɓi tuban ka wanda suka tattauna ne bambancin wannan da wannan sai aka tada Allah dan Abbas ya kan ka ci a anan ka ci eh yace wannan idan sa naga yana huci idan sa jaji a wurin yace jira yake yi kisan bai yi ba shi yasa da ya tambayan akwai tuba sai nace masa a'a kai kenan bai fatawa sai ya zama tuwa da hankali sai ya zama tuwa da tunani sai ya zama tuwa da karanta da yanayi sai ce mashi a'a da ya koma gefen da yake hukunci wata irza yake a zuciyarsa Allah ya muke shi ko da da tuba da zuwa maki har ya fara jan lumfashin karfi sai ce mashi a'a to wannan kuma ya riga ya yi kisan a to shi masa kofar rahama ubangijin shi da haka sai ya buɗa masa zai samu sassauci a wajen ubangijin sa Allah madaukakin sarki sai ce maka ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ka dage da neman kusanci zuwa gare shi gwargwadon yadda za ka iya to a ba ibn yasar da aka gama tambayar sai ce fa zahabtu ni kuma sai na ba Abdullahi dan Abbas fa zahabtu sai na tafi fa sa'altu ibn Abbas sai na tambayi Abdullahi dan Abbas lima sa'altahu an hayati ummi me yasa ka tambaye shi rayuwar mahaifiyar shi me yasa ka tambaye mahaifiyarsa tana rayuwa mutum ne yayi kisa ya ce Allah zai karɓi tuba na ina ruwan mahaifiyarsa tana raye ko tana mace haka ba shi amsa kawai ko amma tun da ka tambaye rayuwar mahaifiyar shi akwai hikima me yasa ka tambaye rayuwar mahaifiyar shi fa qala sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu amalan yace na rantse da Allah inni akwai rantsuwa a cikin ta har ku taki ko ta ku tauki ko yace la a'lamu amalan yace ban san wani aiki ba aqraba ila Allah da ya fi kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki azza wa jalla min birril walida sama da biyayya ga mahaifiya tunda ana ayyace masa tub ila Allah wa taqarrab ilayhi mastabata ko yace to inda mahaifiyarsa tana raye ya koma gindin mahaifiyarsa ya manne ya ci gaba da masa hidima babu wani aiki da zai gama duniya sama da wannan da ya yarda zai gama haifiyar shi yace ban san wani aiki sama da kyautatawa mahaifiya da haka wanda mahaifiyarsa suna raye suna da guntun dama kenan ko duk wanda yake so ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki wanda yake so Allah ya amince da shi kofofin alkhairi ya gansu gaban shi sai kuma gindin mahaifiyar shi kafin ya fito wajen aiki ya tabbatar mahaifiyarsa ta ji daɗi ta yi murmushi ta yi walwala da shi in ya dawo tabbatar mahaifiyarsa ta ji daɗi ta yi walwala da shi in wani alkhairi ya samu ya fara fifita ta ko in sabuwar atamfa ka fara samu kwalatin tara in sabuwar mota ka saya kake so ake kaiwa unguwa fara ba ta kar ka fara ba matarka fara ba mahaifiyarka in dandaliyar mota ce fara ba mahaifiyarka kar ka kalle ta zahiri kara su tun saba'in kana so kuma kishin da ake tsakanin uwa da ɗaya ko da matarka duk akan wannan ne dai ba wanda zai faɗa maka ita wanda ta ga kana kyautata wanda ta ga kana kyautata duk ne yake su to fara fifita mahaifiyarka wallahi ba wanda aikin da za ta yi a musulunci ya kusantar da kai ga Allah madaukakin sarki sama da wannan ji da cewa magana ta Abdullahi dan Abbas to amma irin waɗannan maganganu idan sahabi ya faɗi su malamai suka ce la hukmu rafi tana da hukuncin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dan irin wannan ba zai faɗi ko mutum ya yanke da kansa ce kaza ne tun da yace bai san wani aiki ba ya kalli wadansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar wancan man abaru yace ummak ummak ummak ita to irin sai kalla yake to bai san wani aiki a musulunci ba sama da kyautata wa mahaifa da biyayya ga mahaifiya Allah madaukakin sarki ya samu dace an kare da babu gairul ummi kenan ko sai yace babu gairul abi babin da yake magana kuma wajen kyautata mahaifi shi ma mahaifi yanzu ga hadisansa daban حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهاب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أبو زرعة يكي سوى ناجي أبو هريرة ينا سوى قيل يا رسول الله أكت يا من الله من أبر قال أمك وزي بيه سيتي ما هي فيها قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك أشوفي له في صفوة ما هي فيها to da aka gama babun mahaifiya aka sako wannan a babun mahaifi shi ma zai yi kyau ai tunda in an gama wa mahaifiya biyayya wane ne zai biyo baya mahaifi sai ya kama ka wani hadisi na daban wanda yake nuna cewa shi ma mahaifi yana da girman matsayi a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya mu dace wannan hadisi irin wanda muka wuce ne ko wanda muka wuce ne a baya na akwai bambanci me bambanci su wanda ya rawaito ya san ba ya rawaito wannan ba shi abin da malamai suke fara kallo a wajen bambancin hadisi ba wai bambancin lafazi ba wancan hadisin Muawiya ibn Haida shine kakan Bahar shine ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma Abu Hurairah ne yake rawayar hadisi din to da wancan hadisin da wannan ba hadisi guda ɗaya bane ba amma inda wancan Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi Abu Hurairah ya rawaito ko da lafazin su sun saba amma hadisi ba ya ake kira su saboda in ka dawo ka dawo suna dawo jin jin sahabi guda ɗaya da wanda ne ake gane yawan hadisai da kuma su hadisi ba ya ɗaya ne kowa ya aka rawaito wana wana wani amma za a ce Abu Hurairah wana wana wani a ce Abu Hurairah duk hadisi ne kwaya ɗaya amma idan sauran yan riwayar duk su ne ta Muawiya sauran irin wa'ana ba duk su ne na Abu Hurairah hadisai ne guda biyu ko ne zaman kansa yake ana kallon sahabi wajen tantance hadisi wallahi ta'ala ala sai dai yana zaman towa shahid ga ɗaya ɗaya na wa ɗaya shaida kenan ko to lalle tabbas magana ta fito ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حديثي نجبا يكي حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرعه عن ابي هريره انت ولد ابو هريره أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم أنا مجيبتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني me kake mun umarni da shi a cikin musulunci faqala sai ce masa birra ummak biyayyar mahaifiyarka in dai aiki ne kake so a musulunci in ma umarni da shi ko ma kai wa mahaifiyarka biyayya thumma ada yana da bukatar a kara masa sai ya maimaita faqala birra ummak kai biyayya ga mahaifiyarka sun ma'ada ya sake wa mai ta faƙala birra ummar kai biyayya ga mahaifiyarka ko biyayyar mahaifiyarka sun ma'ada rabi'a sai ya maimaita kifi na hudu faƙala birra a baka yi biyayya ga mahaifinka da wani hadisin da wannan kuma hadisi ne ba ɗaya ko ko da lafazin ya canja nan an ce mata amuru ne nan kuma hadisin aka ce ya rasulullahi man abaru duk hadisi ne ba da saboda dukkan su ya fice a gindin Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya samu dauka kun ke samu dace da haka dai wannan na gwada maka girman mahaifi in an dauke mahaifiya to ba wanda yake da haƙƙin biyayya da kyautatawa a duniya sai mahaifinka Allah ya samu dace sai babi na gaba yace babu birru walidaihi wa in zalama babin da yake kwatanta mutum ya yi biyayya ga mahaifansa guda biyu ko da sun zalunci shi ko da sun cutar da shi ko da sun musguna mashi suna da haƙƙin a yi musu biyayya حدثنا حجاج قال حدثنا حماد التي هو ابن سلمة حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس عن تقول الله تعالى ما من مسلم ba wani musulmi lahu walidani da yake zamanto yana da mahaifa guda biyu muslimani musulmai yusbihu ilayhi ma ya wayi gari ya je gare su je gidan mahaifinsa ya je gidan mahaifiyarsa in suna tare ya je gidansu muhtasiban yana mai neman lada mai neman amincewa a wajen Allah madaukakin sarki illa fataha Allahu ko illa fataha lahu Allahu babaini face Allah madaukakin sarki ya buɗe maka kofofi guda biyu yani min aljanna daga gidan aljanna za a buɗe maka kofofi guda biyu za wanda kake so ka shiga wa in kana wahidan in guda ɗaya ne mahaifi ne ko mahaifiya ɗaya ya rasu to in dai zaka je da safe ku gaisa da ɗayan ka nemi amincin su ka nemi yardar Allah madaukakin sarki za a buɗe maka kofa guda ɗaya ta gidan aljanna inda zaka mutu a wannan ranar kenan ya za a yi kofar ka a buɗe take insha Allah yace wa in aghdaba ahaduhuma in ya fuskatar da ɗayan su lam yarda Allahu anhu Allah ba zai ta amince da shi ba Allah ba zai amince da shi ba har ta ko hatta yarda anhu har sai wanda ya fuskatar din ya yarda da shi idan mutum ya fuskatar da mahaifiyar shi to Allah ba zai ƙara amincewa da shi ba sai ya koma a mahaifiyarsa ta amince da shi idan mutum ya fusata mahaifin shi to Allah ba zai daɗe zuwa sai ya koma mahaifinsa ya yarda da shi kila sai aka ce da shi wa in zalamahu ko sun cuce shi aka iya zuwa lokacin fa sai a hankali ko musamman sun ji suna da dama ko sai aka ce ko sun cuce shi sai ransa ya ɓaci sai ya yi magana sai ɗayansu ransa ya ɓaci wannan fihim da suka yi cutuwa za ta dawo gare ni sai ce wa in zalamahu ko da zalunta su suke to amma dai wani hadisi malamai suka ce bai inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai ba al-Bukhari Bukhari ya kahi min babil adab yana da kyau duk lokacin da mutum ya wayi gari ya gaisa da mahaifiyar mahaifan shi ya nemi amincewar su ya kyautata musu daidai gwargwadon yadda ya dace idan kuma tun shigo wani abin da yake ya haifu shubuha ko daidai ne ko ba daidai bane sai iyayen suka ce kar a yi to wannan ya hakura abin da yake haramun ne suka ce kar a aikata a aikata wannan ba za a aikata ba saboda haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki abin da yake wajibi ne ce kar a yi wannan za a aikata saboda shi ma haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki abin da yake kuma na rayuwar duniya ne ya kauda kai akan mahaifan shi ya ba su dama su ma su nuna isa su cewa su ma ɗansu ne iyaye suna da buƙatar wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace sai hadisi na takwas wanda ya zo a babi ne shida kenan ko ko babi na biyar ko babu lilil kalami li walidaihi babun da yake magana akan da ya tausasa magana ga mahaifin shi yana daga cikin abin da ya mana karanci kyautata lafazi sanyin lafazi ga mahaifa yana da kyau mutane da mato suna kyautata lafazi ga mahaifansu kuma suna sanyin magana ga mahaifansu in sun yi ne matsayin wannan magana din sai ce haddasa na musaddad قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراف قال حدثني أيفلة بن مياس قال سيسي كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحسنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر وانا هنا حديث لما قام أبادي أروجه يهي كما لدى قيصلة ابن مياس ما لم يتكفي قيصلة لك من شمي سكاكين سنان سهيلي علي ابن مياس قال فشي قيصلة تقول سيكي شوى كنت مع النجدات a da na kasance tare da annajidat su waye najidat malamai suka ce sune almajiran najidatu ibnu amir yana daga cikin gaggagaggan malaman da aka yi na khawarijawa mun san khawarijawa ko suna lokacin da aka yi fada tsakanin ali ibnu abi talib da muawiya dan abi sufyan aka yi kokarin a yi sulhu tsakanin su suka ce la hukuma illa lillah suka waye suka koma wani kauye ana kiransa Hiraura ko suka yi kamfin a gurin sai kuma suka fara tunanin wani ka'idoji za su sawa tafiyarsu da suka zauna da suka ce to duk wanda ya da wannan hukuncin da aka yi kafiri ne shine ka'idar su ta farko suka ce shi aliyun kafiri ne shi mu'awiyun kafiri ne ya kafarta kuma duk wanda ya yarda da su din shi ma a kwada shi cikin kafir ka'idojin da suka sa daga suka ce duk wanda ya aikata babban laifi suka ce dan wutan Allah ba zai yafe masa ba kuma Allah sai ya kona shi dan Allah ba ya saba alƙawari in kai ƙarya daga ran ko ka ci gaba da sallah ko ka daina da yin sallah ka tafi in kai zina ko ka ci gaba da sallah ko ka ci gaba da tuba ko ka yi da kaza kawai dai wuta za ka an gama kawai in kai sata wuta za ka in kai kulma wuta za ka in kai tsaji wuta za ka kawai ba tuba a gurin kai wuta ce wuta ce wuta ce to wannan mutum a cikin wannan aqidar yake ta ya sha ya koshi kuma sai barkata laifi ba daɗi ko ba ka iya je wajen malaman da ya tambaya wuta za su tsoma shi sai ga ina za a yi sai ga dawo wajen ahadu sunna su ne masu gaskiya da haka da ya samu dan sana da ya aikata wannan laifin sai ya ce fa asabtu dhunuban sai na aikata laifi saboda kaurin khawarijawa laifin da aikata ma dan karami ne sai ce la araha illa min al kaba'ir ba na kallon wanne laifin face babban laifi ne cikin manya-manyan laifuka da kai tsaye kawai Allah kona shi zai in yi tuba ba za a karɓa ba in ya mutu dan wuta ne har abada khalidi na fiha ma da mafi samawati wal ardh da ka sai hankalin ya tashi ya za a yi sai ce fa zakartu zalika liman umma sai na tafi sun san sun kai yanzu zai canza malamai ka za ka take in ka tuke ana canza malaman kariya eh yanzu da ta kure sai ya gane duk malaman su ba su bai fatawa da hankalin su zai kwanta ba zai tsalla ko za a mulai kan Umar mun faɗi hidama tun zamanin manzon Allah na cikin wanda suke fatawa duk da yana ɗan karamin yaro sai ya tafi na ambata masa ne ce ga kalefin da na aikata fa kada sai ce mahiya me abin da ka aikata kuntu kaza wa kaza da dai fi kaza da dai fi kaza Allah da Umar sai ya da ya kada sai ce dan sahabihi min al-kaba'ir a wannan ba ma ta cikin manyan manyan da suka tsabar aqidar ce da ya shafe ya tsorata ya ga hitar da laifin babba ne sai ce wannan ba ma babban laifi bane da ka aikata amma an rufe menene aikata an yi shiru a kansu saboda shi abin da ya dace in ka aikata barna ba a sallata kai ka tuba kana tsammani Allah ya fi maka don ana hira ba a daga kai a lokacin samarin nan ko wallahi samartakan nan mun fafata in aka yi albahi ai ba mu abirki wallahi sai mun je yola in muka dinga shan giya ko suka dinga shan giya da neman mata sai kuɗi ya kare da ya za mu samu na mota mu dawo da ai Allah ya taimake mu yanzu da kike ganin mutunci ke kike ganin darajar sai so ba da ma ya sha giya ya tsina kawai yanzu gaba ɗaya ka zubo a gaban shi ta ai ai lokacin muna da da family kabara to ba a alfahari da babban ne in dai ka aikata laifi ka tuba ka bari yadda Allah zai maka asiri ka fatan ka asiri kana da daraja kana da mutunci ka aikata wani tsakanin ka ne da ubangiji da ka tuba Allah ya maka kawai ba a kallar abubuwan da aka aikata shi yasa yanzu da yazo an ba ni an sarka ya zan zuba babban laifi da amma ya rube mana yace kaza da kaza ya ga Allah dan Umar din amma ya ki ga mana mu ne muka aikata in mun gane mu aikata laifin da zamu amfana mishi ba abin da zamu amfana mishi sai yace kaza da kaza kala sai yace lissa hadhihi min al-kaba'ir wannan ababa ma babban laifi bane baya cikin manyan laifuka hunna tis'un manyan laifuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wuce guda tara ne shine manyan manyan laifuka al ishraku billahi shirka da Allah hada Allah da wani ko a wajen bauta kai sujada yadda ake ma Allah madaukakin sarki sujada ko ka nemi taimako irin taimakon da ake nema a wajen Allah madaukakin sarki ko ka nemi agaji irin agajin da ake nema a wajen Allah madaukakin sarki ko suna da siffofin Allah madaukakin sarki ka dauka ka bawa wani bawa cikin bayin shi ko aljanu cikin aljanu ko mala'ika cikin mala'iku waɗannan duk shirka ce duk abin da yake banta da Allah ka dauka ka hada da wani wannan babban laifi ne a tasharaku billah wa qatlu nafsin da kuma kashe rai wannan da cikin manyan manyan laifuka amma wata mutum da zai tambaya Abdullahi dan Abbas ko to shi ma kashe rai babu haƙƙi babu laifin komai wannan ma babban laifi ne guda nawa kenan biyu wal firaru min az-zahab da gudu a filin yaki ana fada yaki guri ya rinsa kaga wahala kaga mutuwa a fili sai ka arci kana arci ya wannan babban laifi ne ka aikata wa Allah ba sarki inda lokacin da ka arce za a faru bayan ka ka faɗi ka mutu wata in jahannama za ta wuce ba a gudu a filin yaki gudu a filin yaki babban zunubi Allah kare mu wa qazaful muhsina ko muhsana da kuma qazafi da matar da take kaman miya ce kaman miyar mata ka jefe ta da zina wannan babban laifi ne wannan yana nuna muhsanati ko ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا القرآن الله تعالى مهتنا والذين يرمون المحصنات تنبيه قائد المحصنات ومحصنا ومحصنا قائد المحصنا هي مظلم مسلم ما تركى ممياش تكامل ya zama to musulma ce inda zai jefa mata shakku da zubar da mutunci ba ta jefar da kanta irin wannan matar idan kai mata kazafi ita ake magana a kanta amma ballagaza matar da ta wulakanta kanta in aka mata kazafi ba ta cikin da suke faɗowa mace ta fito a mutuncinta ta tsare mutuncinta in za ta fito za ta higa ta irin musulunci ta ka hijabi wani lokacin ta sa na daji ba ta hayaniya da mutane a titi ta yi magana da wannan ta yi magana da wannan ba ruwanta duk da ta je tsam tsam tsam a kama da mutuncinta wala idan da yake wani matar ashe biyar irin wannan da kake kallon su kana gama wannan maganar ko kafin ka gama an tura maka babban laifi da kai ka samu duba ta musamman kafin Allah madaukakin sarki ya kai maka inda za a daga amarin ka wajen alƙali sai maka bulala tamani amma matar da za ta fito kawai yadda ta ga dama haka za ta fito rabin kirjin a waje ana kallon gefen nan ana kallon gefen nan dihin igalen da ka ga dama haka za ta ɗauka ta yafa ka ga wani ta tsaya wani aiki lafi da kina ne wani mai yi firamare wani abokin aiki na ne ga kai kowa da hira da ita irin wannan dan an musu tsagafi an je wajen alƙali fa abin da ake muhu sana'a ce sai ta zama to kamammiya ce mai mutunci duk wani guri da ake tsarki ba gurin mutanen arziki ba ne ba ta je makanta inda za ta je ko da zuwa za ta yi ta bugu a ta fito in aka zarge ta ba ta cikin musana da haka dai matar da take kamammiya idan kai masa kazafi yana cikin manya-manyan laifuka Allah ya tsare mu wa qadhful musala wa aklu riba da cin riba cin riba ma yana fadowa cikin manya-manyan laifuka ita kuma riba kala kala sahabbai suka ce sun so manzon Allah ya musu a bayani daki da daki dangane da riba amma da cin riba dai shine akwai riba ta canji akwai riba ta jinkiri ban gishiri in ba ka manda ko ban manda in ba ka manda in aka samu fifiko a cikin riba tana shigowa ciki wani yana da azurfa mai nauyin kilogram biyar amma ba a sarrafa ta ba wani yana da azurfa mai nauyin kilogram biyar amma an sarrafa ta sai suka yi canji sai wani ta in cika maka naira dubu biyar ko ka cika mun naira dubu biyu wanda da ba za ta shigo ciki saboda mai cika jinsin su kwaya ɗaya ne aka zinare da zinare wannan an tace shi wanda ba a tace shi ba aka yi canji canji ya shigo ciki raba tana shigowa ciki haka dabino da dabino wani yana da dabino na da tsutsa wani yana da mai tsutsa sai suka yi canji wani yawa wani cikon kuɗi shi ma raba tana shigowa ciki duk abin da jinsin su ɗaya ne to raba tana shigowa ciki wani yana da dawa kar malam madori wani yana da dawa kaura ajar da ko a kasuwa tana da bambanci ko sai wani ya ce ba ni kwano uku ni kuma sai in baka kwano hudu dan a yi balansin bambanci abin da yake tsakani da ba ta shigo ciki saboda dawa sai da dawa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ɗaya daga cikin sahabban shi ne nake ji ya je kasuwa ko masa dabino sai ya zo masa da kuɗin da kuma dabino ɗaya a hannun shi sai ce masa ya aka sai ke ce masa ai idan mun je da dabinan mu yana da kyau irin wanda in muka bada kwano da sai a ba mu kwano guda biyu sai manzo Allah ya far ku kara shi wannan naku mai kyau ku sai da shi in an ba ku kuɗin ne ku sai mara kyau amma in dai dabinan zan bada a bani dabino to wannan riba tana shigowa ciki ko mai tiliki da kai in karɓi kayan in tafi in sai da an ci gaba da harkokina kuma kuɗin ina jira ka ba ka kawo ba wannan tunda ba tana shigowa ita ce kika ta ga riba nasi'a ko riba ta jinkiri to dai riba tana da buƙatar mutane su yi taka tsantsan akan harkar cinikayya da muke ciki a to amma na daga cikin abin da ya mana sakaci mutane ana da yan kasuwa da yawa amma ba a kirayi ka'idar kasuwar ba kuma dan kafa da an ce yawo yake a cikin kasuwa an yi kallon mutum ya shigo kasuwa yana da fahimci kuma yana kasuwa ba bulala yake mishi to yanzu yan kasuwar da yawa sun shigo sun dabaibaye kasuwar ba san kuma a cikin harkar kasuwar ba yasa sai ka da kawai bala'i kullum ƙara harhawar ne yake tunda cin riba yana cikin abin da yake jawo mana bala'i Allah ya tsare mu wa aklu malil yatim haka ne cin dukiyar maraya ita ma yana jawowa yana fadawa cikin manya-manyan laifuka kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ko wa amina cikin surutun nisa'i ko innal ladina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa fi salama sa'ira din da sun kudin dukiyar maraya da zalunci Allah ya ce wuta ce suke durawa a cikin su kuma da sanar za su yi wutar jahannama wannan ko ka sa tufafin sa ne mahaifin sai bar masa sai ka kwace kake ado da su tunda kai karamin yaro ne ba ka san amfanin astaji ba sai ka dauki ne ka kirba kai babba in za ka je biki sai ka dauki askatar ne ka zuba in za ka je ka dauki wata ne ka zuba kafin ya girma duka kake riguna to wanda ya sa shi ma daidai yake da wanda ya ci haka wanda ya zauna daidai yake da wanda ya ci gidan mahaifin yaron tun barere ne sai ka kwace ya kace bara ni mori gidan kafin ka girma a a yau sai sai ne wannan gidan da za mu zauna a ciki za mu ke ba ka haya naira kaza ko za mu ke ajiye masa haya naira kaza a yi masa ɗinki a yi masa kaza a yi masa kaza a yi masa kaza ya zama ko amfanin yana dawowa zuwa gare ka amma kawai ka zauna haka sai ka wuce da da girma ba a ba a yi a sarrafa masa shi ta hanyar amfanin da zai dawo da shi zuwa gare da haka ba a amfani da dukiyar maraya ba a sa dukiyar maraya ba a cin dukiyar maraya in an yi wannan abun manya ne cikin manyan manyan laifuka haka Allah dan gwada ya ga wancan mutumin bakhawariji ko bakhawariji ada wa ilhadun fil masjid da barna a cikin masallaci ita ma wannan kabira ce min al kaba'ir in dai an yi barna a cikin masallaci Allah yana sa ta cikin manyan manyan laifuka barna cikin masallaci yanzu da kwanakin ba an yi ta wata mana yayi ko da mun kulle masallaci an yi sallah za a fito wani zo tsinke mana kan masar ba zai fi an kwana biyu an samu naira dubu biyu an yi roƙo an yi kaza an sai makiyar wani zo tsinke kanta ko ya bar wayar a tsinke kan yi abin abu ba mu samu kan kagar muka ce da mun ka zo sallah ya alkunutu da hausa insha Allah za mu samu warakar al'amarin da aka yi da iman yaman alkunutu da hausa wanda yake baki tsinke mana kan makarfin Allah ka tsine masa albarka sannan muka fara masa sauki al'amari to ka shigo cikin masallaci ka yi barna wannan babban ne cikin manyan manyan laifuka aka kwanakin ba da an zo an zo da caji ta ɗan tsunkuya za ta ɗan yi barci kawai tsurta sai a zare waya sulut sai a zare waya to fata a cikin masallaci wannan manya-manya ne barna ce cikin masallaci don abun yana cikin manya-manyan laifuka inda za ka yi fata a wani sunan ta fata to in kai a masallaci girman laifin karuwa yake saboda guri ne da ake da bukatar a samu aminci guri ne da ya kamata a samu nutsuwa zai shigo ɗakin Allah na yi bacci na huta ya kamata in tsira da nutsuwa da saboda nake da akwai a cikin ɗaki yasa aka hana barna a cikin masallaci guri ne ya kamata a samu tsaro guri ne ya kamata a samu security ke dan a nuna maka gurin masallaci guri ne da yake da alfarma aka ce kar a yi shige a cikin masallaci da Allah jama'a na daga mukuli na kowa ya ganci aka ce kar a yi cikin masallaci saboda na yadda ina neman ka kare alfarma masallacin ne kar a yi shige aka ce kar a saya kar a saida a cikin masallaci saboda akwai kare alfarma cikin masallaci mama kina ta mace ka gaskiya fa wallahi an buga mu hanci a ina aka buga hanci naka kuma a masallaci ne ta wala mutum nan da ya saka mun wallahi abin da akwai aljanna kuma ka tuba abin sadaci kuka yi ka ji girman laifin kamar ya kawo da daga cikin hukumomin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki a cikin masallaci ya hana ciniki a cikin masallaci guri ne da ya kamata a samu alfarma Allah ya samu kiyaye wallazi yastakiru da kuma da yake da isgilanci la tarqamu min qaumin afa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in afa an yakunna khairan minhunna izgilanci yana daga cikin manyan-manyan laifuka da Allah maɗaukakin sarki yake da bukata sai an yi toba ta musamman kafin a gane shi. Duk lissafin da suke garbanku, ya stakhiru ne ko akwai wani rubutun daban. Ya stakhiru. Wata riwa tana cewa wallabi ya stakhiru. Ya stakhiru. Madadin ha'un sai aka sa ha'un a gurin. mai kenan wallazi yastafhiru da kuma wanda ke yin sihiri to shi ma wannan babban laifi ne wata ruwa haka ta zo ta yastafhiru wata nuskar yastafhiru wata ruwa kuma wallazi yastahfiru ita kuma ha'un ce kafin sinin su wallazi yastahfiru da mutumin da yake gajiyawa akan ayyukan alkhairi gajiyawa akan ayyukan alkhairi ne ma babban laifi ne addu'a kake kana roƙon Allah ya baka kaza sai kace da kace kai na yana yi amfani na hakura to shi ma kansa wannan babban laifi ne a ƙarƙashin daidai wallazi yastahfiru ko ya zama to yastahfiru ko ya zama to yastahfiru ko ya zama to yastahfiru wallahu ta'ala alam duka kowanne ka dauka babban ne cikin manyan manyan laifuka wa buka'ul walidaini min al-uquq shine muhallu shahid ko kuma dokar muhallu shahid din ba cikin kaba'ir ne nuno masa wa buka'ul walidaini da kukan mahaifa guda biyu mahaifanka guda biyu su kuka su zubar da hawaye min al-uquq saboda dan su ya saba musu ya musu taurin kai wala babban zunubi ne da Allah madaukakin sarki baya yafi mahaifinka ya ce ayi kaza saki ayi kaza saki ayi kaza saki ransa ya ɓaci ya fusata a kirawo abokinka ko a kirawo amininka sannan ya baka shawara kai ma fi sittu wallahi wannan abun babban laifi ne a wajen Allah madaukaki sarki ya kamata mai kuke kowa alfarma a duniya in dai mai kuke ne ma abu baka yi ba in kai saboda malaminka babban laifi ne in kai saboda amininka babban laifi ne in kai saboda matarka babban laifi ne kuma in kaki babban laifi ne abin da ya dace mahaifin naka idan ya bukata kafin ya kufa da ranka ya ba ta mishi wannan shine biyayya in dai mahaifanka guda biyu za su yi kuka su zubar da hawaye to wannan babban laifi ne ka aikata wa Allah madaukakin kuma kai ma din albigirin ka sai ka zubar da hawaye kafin ka bar duniya wallahi sai amma sai dai idan tuba kai ka je kuka nemi ku sasanta da mahaifanka na Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda mahaifanka kuke ra yana da guncin gara gurin gyara ku babu abun nan da muka yi wallahi ya rinta shi kuma kai ma ka sani dan Allah a mu afwa a yafe mu a sa mu albarka ko Allah ta tsaya rayuwa ka lallahi ji ba dai bane ka ba shi hakuri ya da cewa eh ka yarda kai yaro ne a gaban sa shikenan sai a zauna lafiya da irin abin da kake gaya masa kana dan yin yaro har za ka gaya masa din lokacin da kake gurin shi aka malamai suka ce daga cikin durul aba shine sunan da kake gaya mahaifinka kana ɗan ƙaramin yaro shi za ka gaya masa lokacin da kake da tsoho da gemu da farin gemu haka za ka gaya masa in kana kai mishi abba abba yanzu nan kane kara tamanin karba ka zo ka kai mai gida a rahin kunya wannan abba din haka za ka gaya masa in baba kake gaya masa ko kayi farin gemu ka gaya masa baba muna tattauna da abokina haka muna zan da yake ta lokacin suka je wajen kana mahaifinsa ne da ya kama shi baba ko yana ka fahimta da dariya su suna ce masa wani ma suka ya ta wani babu to ai baban ma ba yake da baban ko kuma me baban baya girma da haka abin da ka saba ga yawa mahaifinka ko mun sufar ka irin wannan kalmar za ka ga masa ita take ba da su har yanzu ta ta saka ne ba ka tun shi amma da kina kike masa mai gida ko ka kuma kike ce masa alhaji ko ka kuma kike ce masa yalla bai yanzu alama ta bakar rauka ko ba na yi girma ba an bar gurin an bar gurin da nan ba da lokacin da ake tsawon nan kamar an wuce wannan gurin har kake nuna musu wannan kalmar da ka saba faɗa ka saba gaya musu in ba bace ya mutu kana cewa ba ko ka mutu kana cewa ba in malam ne ya mutu kana cewa malam in alhaji ne abin da ka saba ka daro shi ake son faɗa ne cikakkiyar biyayya ga mahaifa to kadde mutum ya bari iyayensa su yi kuka saboda taurin kai shi saboda gargama shi wannan zunubi ne Allah ya kiyaye Allah dan Umar ya kare duka a masa zunubi guda tara ko na tara su shi da ba faɗuwa da gane min al-uquq to amma ya kalli tashin hankalin da yake zuciyar sa lokacin da yazo sai Allah dan barki sai shi akan farkon nara wai wuta ce kake jin tsoro wa tuhibbu an tadkhul al-janna kuma kake so ka shiga aljanna tsoron wuta kake kana so ka shiga aljanna ya zo inda yake man kai sai sai i wallahi kamar ba haushi kenan ko kana san aljanna kake i wallahi kana tsoron wuta i wallahi kalmar i ta bahaushe asalin kalmar balarabe ce ko haka alqur'ani ya amfani da ita qul i wa rabbi innahu la haq haka alqur'ani ya amfani da ita da haka bahaushe ya sa ta kalma ya karfafa ta sai karfafa ta ina ta zama to ba ta ba sau ce haida an yi faɗa da mutum akan yi kalmar sassi amma haka har cikin alkur'ani sai ce masa i wallahi na rantse da Allah ina tsoron wuta ina son aljanna wai bai tsoron wuta ana mu fara jarraba shi daga nakan aikar da insha Allah waye bai san aljanna ba wanda bai san aljanna fata miki Allah da muna da garantin ta yanzu kan a tsaya da karatun Allah ya dauki rayuwar mu duk abin da ya saura a duniya wahala ce musamman yanzu da nake kunatar wani lokaci da ya yi kama da ƙarshen duniya wallahi in yara ka gani abin tashin hankali in mata ka gani abin tashin hankali in samari ka gani abin tashin hankali wallahi duk da ka je barna kamar ta kama da tashin duniya Allah madaukakin sarki ya mana asiri ita eh wallahi qala sai ta dahi ahayyin walidaka mahaifanka suna raye yanzu Allah ta Umar zai ba shi ansa irin Abdullahi dan Abbas kenan ahayyin walidaka mahaifanka suna raye kuntu sai nace indi ummi mahaifiyata tana tare da ni ma'ana mahaifin ya rasu sai mahaifiyata qala sai yace da hi fa wallahi yace na rantsi da Allah law alanta lahal kalam da zaka tausasa mata magana in zaka yi magana kai da tausin lafazi kai da taushin murya ka sassauta lafazinka wannan kuma sassauta murya ba a bukatar sai an gaya wa kowa akwai abin da kai in kai ka san motsin rai ne yasa kai a yi ka za a yi haɓa umar wannan haɓa umar ka san motsin rai da ya sa ka yi ka to baya cikin lilin kala wala ya duk inda ranka ya ɓaci to ka furta wannan magana a gaban mahaifiyarka kar ka furta ta a gaban mahaifinka dan wata in ta fito tsinuwa ce da bala'i za ta fito daga bakinka in dai kana cikin ɓacin rai kana fi karka kuskura ka yi magana babu ku ai haƙuri shi kenan in ka koma kan nutsu hankalinka ya dawo jikinka ka sarrafa zuciyarka ya kada ku zan san da shi wallahi yin magana da koshin murya a gaban mahaifi ba karamin bala'i bane nau alanta lahal kalam yace da zaka tausasa mata magana wa abamta habba'am ka ciyar da ita abinci wanda ce da abinci yana ba mutane da wahala wahala wani zai yi kakaka a yi abincin a zubar kuma hake ta tana ta ita kadai a bayan gari wanda kai kula da ita ma ya zama so aiki sai yana abuja yana fatata ita tana ƙauye cikin ƙauyukan garuruwan su tana shan wuta babu laifi ya kawo ta kusa da shi babu laifi ya ajiye wani a kusa da ita wanda zai mata duk abin da take da bukata maka Allah madaukakin sarki ya hore mishi ka ciyar da ita abinci abin da ka cika ba ta babu laifi wallahi in an sarrafa ka ɗauko kai da kanka ka ruko a kwano ka ɗauko ka ce mata umma gashi ko ba gashi babu laifi a ciki shi din kana yaron fa zuwa ki har abu da yake zubowa mai gida da yake zubo da dawa a cikin hular shi ya zubo jini ya auno garin kwaki ya riko hular yana Allah Allah ya gida ya ba ku dan ku ji dadi kai yanzu in ka riko kake masa sai zaman to abun kunya ya kamata ya zama to mahaifan mu suna da gata a hannun mu law alanta lahal kalam wa at'amta habba'am ka ciyar da ita abinci la tadkhulanna aljanna yace wallahi za ta shiga aljanna sai da yasa lamul qaf lamun tarantuwa la'in nan dan zuwa ta aiko la tadkhulan janna kuma sa mata na a ƙarshe la tadkhulan na inna din wannan nuna tauhid at-tafila mai nauyi yake na ranta da Allah tabbas sai ka shiga aljanna majtanabtal kaba'ira matsawa ka guje wa manyan manyan laifuka wannan guda tara da masalisa wannan za a ba guda tare da safa amma sauran malamai da suka goba sun bibiyi guraren da manzon Allah ya korkar ko Allah ya korkar sun lissafa sun kusa laifin guda safa to duk abin da aka gaya maka babban laifi ne ka kaurace maka in ka kaurace maka kun zauna da mahaifanku lafiya kai da ce mai daɗi abin da ka tsinci ka ciyar da su ba su mutu da kai cin ka ba wallahi kamar garanti kake da akwai na gidan aljanna Allah madaukakin sarki sa mu dace hadisi na karshe da zamu fara akan sai sai haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an Hisham ibn Urwa daga Hisham ibn Urwa shi kuma dukkan Abdullah ibn Zubair ne an urwata daga urwatan an abihi daga baban shi shine Zubair ibn Awam قال يتي واغفر لهم ما جناح الذل من الرحمه فدين الله مدوكين سركي da yace waqtul lahum ma jana abdul min arrahma yace qala yace abinda take nufi la tantare min shay'in kada ka ki yin komai kada ka hana akan komai ahabbahu da su mahaifanka kake so duk abin da iyayenka suke so ka aikata matsawar wannan abin ba saban Allah madaukaki sarki bane subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin na Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kamar sarau da muka fara kuma da Allah a farko in an tashi fita ma za su yi amfani da kofar da take kudu maza ta kuma su yi amfani da kofar da take gabas din masallaci Allah ya ga cikin sarki sa mu da subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba kuma da kofar da take ya kuma shi addu'a ya gaba So,